lillahi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban annabi inda ahlul sunna take a duniya zuciyarsu ta samu salama da kuɓuta harshensu ya samu salama da kuɓuta game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk mun yi magana akan sahabbai da ma'anarsu a gurin malamin sunna kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya siffanta ya siffanta su da haka a cikin littafin sa wato ya siffanta musulmi na gari dangane da mai aqidar su game da sahabbai sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim kaga waɗanda suka zo bayan su wato bayan sahabbai su ba suka zo bayan su tun daga kan tabi'ai zuwa har wannan zamanin daga nan har duniya ta tashi wanda suka zo bayan su Allah ce ga su su ya ƙuluna cewa suke addu'a suke suna cewa rabbana gafir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina kuma ka gafarta wa ƴan uwanmu suwa ƴan uwanmu alladina sabaquna bil imani wanda tuni suka rigaye mu da imani ma'ana duk mutumin kirki yana addu'a ga magabata yana addu'a ga wanda suka rigaye shi cikin imani ba zagin su yake yi ba ba ɓata su yake yi ba saboda kasantuwar saboda kasantuwar sun yi kuskure ba ɓata su yake yi ba don kasantuwar sun yi kuskure roƙa musu gafara yake yi wannan nafi ne na alƙur'ani wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kuma cikin addu'ar mai ke cewa ya ubangiji karka sanya kullata da jin haushi da bakin ciki a cikin zukatanmu karka sanya wannan ga masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim lalle ya ubangiji kai mai tausayi ne kuma mai jin kai ne to duk wanda baya yin addu'a ga magabata baya kan hanyar kuma baya kan tafiyar kenan ahlus sunnati wal jama'a sannan kuma wa ta'ata ta'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi me yasa ahlus sunna suka san su suka kubuta harsunan su suka kubuta game da sahabbai na farko mun ji saboda wannan aya na biyu fa saboda da'a ga fadin annabi da yace la tasubbu ashabi kar ku zaji sahabbaina ba wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa law anfaqa ahadukum da ɗayan ku zai kashe zai spendin ɗin kuɗin dukiya misla uhudi zahaba wadda ta kai girman dutsen uhudu na zinari dutsen uhudu wanda in ka je gindin dutsen uhudu ba za ka ga iyakarsa ba inda ya yi tsayi ya fice a ce duk zinari ne sai ka bayar sadaka annabi ya ce ma balaga mudda ahadihim in sahabi ya ɗauko mudu ɗaya ya bayar to kai baka kai mudinka ba baka kai mudu na sahabi ba me yasa saboda darajar zamaninsu darajar almajiran annabi ne darajar halin da suka binci kansu na taimakawa annabi da suka yi wanda kai baka irin wannan ba sun kare annabin Allah da jininsu da dukiyarsu da lokutansu da komai irin abin da kai baka samu wannan darajar ba bal annabi ya ce wala nasifa ko da rabi rabin mudin ma ko rabin mudin ma ba lalle mudu ɗayan ba to ka ji waɗannan dalilai guda biyu da muka karanta sannan wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu was sunna wal ijma'u sannan ahlus sunna suna karbar suna amincewa su karbi abinda qur'ani da hadisi sunna kenan da ijma'in malamai ya zo da shi game da mai min fada'ilihim na abin da ya shafi falalarsu wa maratibihim da martabarsu da darajarsu waɗannan abubuwa guda uku su ake kira maraji'uddin maraji wato da su ake reference da su a cikin addini mai hujjarka alkur'ani mai hujjarka sunnar annabi me ya hujjarka ijma'in malamai su ne guda uku su ake kira dalilai na shari'a inda kake komawa ka ciro da mune wasu malamai sukan ƙara ƙiyasi shi ne suke kiya da ƙiyasi sahihi idan ƙiyasi ya inganta shi ma dalili ne da za a kafa hujja da shi to ƙur'ani da sunna da ijma'i ya zo da bayani akan falalar sahabai da martabarsu to ali suna sun karba sun amince da waɗannan dalilai abinda ibn taymiya yake faɗa kenan wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu was sunnatu wal ijma'u min fada'ilihim wa maratibihim wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath wa huwa sulh al-hudaybiyah wannan shi ma mun yi bayanin satin da ya wuce ahlus sunna suna fifita a wajen daraja a cikin sahabban ma muka ce yadda Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan manzanni da kaji wasu sun fosu daraja mun fifita wasu akan wasu to haka sahabban ma wasu sun fosu daraja ba hadan zama mataki ɗaya ba daraja ɗaya ba a'a ahli suna suna fifita man anfaka min qabalil fatahi wanda suka fara ciyar da dukiyarsu kafin a yi fatahu makka ko kafin a yi sulhu da biya ne ma'anar wannan bayanin da muka yi satin da ya wuce muka ce akwai sahabban da tun a maka suka musulunta tun rayuwar annabi shekara goma sha uku da ya yi a masa suka musulunta irin su abdullahi dan masa'ud irin su sai na umar su abubakar da sauransu sannan suka biyo shi madina suna ba da lokacinsu da gumunsu da dukiyarsu da damarsu har aka yi shekara shida ko shekara takwas idan mun ce shekara shida magana akan sulhu da biya idan mun ce shekara takwas lokacin da aka yi fatahu maka kenan a shekara ta takwas aka yi fatahu maka a cikin watan ramadan yana da kwana ashirin to bayan maka ta zama garin musulunci da shekara bayan shekara takwas ga shekara sha uku to sai wasu suka musulunta daga baya ma'ana bai wuce annabi ya bar duniya da shekara biyu ba da 'yan watanni annabi ya rasu bayan shekara goma sha ɗaya ta shiga a cikin watan rabi'un al'awwal ya shekara 23 kenan yana musulunci da wa'inan 'yan watanni guda uku ko hudu sannan ya rasu to wasu haɗan wannan tsakanin suka musulunta bayan ya ci maka da yaƙi kuma gashi sahabbai ne ya ka ce to waɗanda suka yi musuluncin nan kafin aifatahu maka sun fi wa'ancan na baya daraja matsayinsu ba zai zama dai ba ubangiji ya ce ula'ika a azamu darajatan wa'ancan sun fi girman daraja min alladina anfaqu min ba'du wa qatalu sama da waɗanda suka zo suka siyar da dukiyarsu daga baya kuma duk da sun zo sun yi yakin amma Allah ya ce wa'ancan sun fi daraja amma sai Allah ya ce wa kullum amma duk biyun fa da na daɗin da na yanzu وعد الله الحسنى الله يمس القور الحسنى alhusna ita ce aljanna me yasa duk malaman tafsiri in ka duba sun yadda su imamu qatada su ikrama su al-imamu mujahid duk in ka duba tafsiri na ibnu kasir tafsirin kaza sai ya ce alhusna aljanna wanda muka ce akwai wani da muka ce ya ce in ka rantse da Allah duk sahabban annabi yan aljanna ne ya ce ka yi daidai wa muka ce satin da wuce ya ce wallahi in ka rantse da Allah ka ce duk annabi yan wato sahabban annabi yan aljanna ne ba kai kuskure ba ka yi daidai saboda wannan aya dan Allah ya ce wa kullan wa'adallahu husna dukka su biyan da na da da suka da musulunci da na yanzu da suka musulunta bayan fatahu makka wa'adallahu husna Allah ya musu alkawarin alhusna lilladina ahsanu alhusna wa ziyada alhusna ita ce aljanna fa amma man fa amma man fa amma man fa amma ne yake cewa da Allah ya ce wadduha wal layli fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa saniyasuruhu lil yusra to alhusna ita ce aljanna Allah ya musu alkawarin alhusna to sai ibn taymiya yace ahlus sunna suna fifita wanda suka ci da dukiyarsu kafin fatahu makka shine kafin sulhu hudaybiya kenan sulhu hudaybiya abinda ake cewa sulhu hudaybiya asalin hudaybiya wani ƙauye ne kafin a shiga maka da kamar ka ce bai wuce kilomita hudu ba sai annabi ya yada zango a gurin da shi da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kame da yazo cikin hadisin jabir ibn abdullah yana cikin sahihi muslim annabi ne ya mafarki alaihi salatu wassalam yana kwanci sai mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne kawai gashi nan mun shiga maka mun yi ɗawafi har ma wasu sun yi saisaye an gama wasu sun yi kwalkwal kuma ana cikin wani irin yanayi ne fa a daidai lokacin da ana neman annaba a kashe shi ana neman sahabbai ana biyo su har madina in an gansa a hanya ana buge su sai ga wannan mafarki annabi ya sai annabi ya ce to zan je in yi umara kuma makamfa neman su suke da isa ya shiga ba amma gashi ya tabe je umara yace da sahabbai ku zo mu je umara ya rasulullah umara a wannan yanayin da ake ciki ya ce umara na yi mafarki ne kawai na gama muna ɗawafi to ina jin mafarkin nan zai tabbata hankalin mutane da yawa ya tashi har wasu suka zo suna ɗan ba da uzuri a manzo Allah ni dai gaskiya na da ɗan uzuri ba zan samu zuwa ba ita to mu dai zamu je shine Allah yake ishara cewa din nan wato kamar da zamu zo kan ayoyi din kafin wannan so da haka jabir ya ce muka tawo mu mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a ciki akwai abubakar akwai umar akwai usman abinda ya sa na ambace su saboda shi ana zagin su amma kuma su ne mutanen da Allah ya faɗa cewa laqadir radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara to da annabi ya zo gindin hudaybiya akwai wata bishiya a gurin anan ya yada zango ita ce ake kira shajaratul ridwan ko shajaratu bai'atul ridwan sai aika da sai na usman ce ka je ka gaya mutanen maka ni fa ba rigima ta kano ba na zo ne in yi dawasi in yi umara in koma sai suka ce ai wato renin hankalin ma ya yawa ma kenan mu din ne za a shigo garin mu a yi dawasi shi da muke neman samara mu kashe shi wato mu kyale shi kawai zai zaga maka muna kallon ai in laraba suka ji wannan ba za su rena mu bayan ya gama zuwa ya aibata mu ya kafirta mu ya kafirta allolinmu ya ce duk salata da uzaba komai bane kuma mu farshe zo ya dawa shi suka ce wallahi in ma zai koma ya koma ana cikin wannan hayaniya sai labari ya zo a nufi cewa fa an kashe sai na usman tunda ya yi delay din wajen dawowa ashe sun tsare shi ne ana ta tattauna magana annabi ya ga har yanzu bai dawo ba aka ta an kashe shi ashe labarin ba gaskiya ba ne to amma annabi bai samu tabbas ba sai daga baya sai sai ya tara sahabai ce an ce an kashe sai na usman duk da bamu zo da niyyar yaƙi ba to wallahi za mu yi yaƙi yanzu to da aka sai ɗora hannunsa na dama ya ce ga hannuna ya ce wannan hannun hazihi yadu usman hannun sai na usman ne hannun dama ya ce hazihi yadu usman duk wanda ya yarda zai kwato jinin usman ya zo yi mun mubaya'a sai annabi shi sai ya fara mubaya'a ya ɗora hannunsa na hagu ya ce na yi wa usman mubaya'a sai wannan ya zo sai wannan ya zo ni ma na yi ni ma na yi duk suka ɗora innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah kaga waɗanda suke maka mubayi'an nan to Allah suke yi wa mubayi'a ba ma kai suke wa ba sai ubangiji ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah ma yana sama da hannun kaji Allah ma ashe yana da hannu kamar da muka faɗa a baya Allah shi ya san irin sa mu ba mu san irin sa ba amma yace hannun Allah yana sama da hannunsa faman na kasa duk wanda ya warware fa ina ma yin kusa ala nan wa man aufa bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran azima duk wanda ya cika wa Allah alƙawarin da yayi kuwa Allah zai ba shi lada mai yawa to sai Allah ya ce sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana di ya bada wannan labarin masu kawo uzuri yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ba ta gaisa abinda muke so mu ci shine an gama mu baya'a sai labari ya zuciya ba a kashe usman ba ba gaskiya ba ne amma an turo a zo a zauna a yi sulhu menene sulhun shine abubuwa ne guda biyar na farko annabi ya koma ba zai shiga maka ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa amma ba bana ba ya ce ya yadda aka rubuta sahabbai suna ji wakilansu su urwa ibn mas'ud a lokacin bai musulunta ba aka rubuta na jefa an taba alharbu auzaraha ashara sanawat an taba alharbu auzaraha ashara sanawat shekara goma za a dakatar da yaƙi ba yaƙi tsakanin maka da madina tsakanin mushrikai da annabi ba za a sake yaƙi ba sai bayan shekara goma annabi ya ce ya yarda na uku fa duk wanda ya musulunta daga bayan wannan sulhu da aka yi kuma yana zaune a maka ya kuma silalo ya gudu to annabi zai dawo da shi ya ci gaba da zama a maka a ci gaba da gana masa azawa amma inda za a kaddara wani ya baro madina ya yi ridda ya dawo madina mu kuma ba za mu mai da shi ba in ji annabi ya ga zalunci a fili madararsa amma Allah ya duk da ake ce ya yadda sahabai suka ce ya mazala an cuce mu fa ya ce ku yi haƙuri ba matsala sau da shi ya san abin da yake yi ya san su ba za su yi cika alƙawarin ba duk da za a yi ya ce ya yadda ya ce mai na hudu na hudu duk wata ƙabila da take son ta yi ƙawance da musulmi an yarje mata duk wata ƙabila da take so ta yi ƙawance da mutanen maka an yarje mata sannan yin ta'addanci ga waccan ƙabila da suke ƙawance da musulmai kamar ta'addanci ne ga musulmi yin ta'addanci ga ƙabilar da suke ƙawance da mutanen maka kamar ta'addanci ne ga mutanen maka na fata an gane annabi yace ya yadda har annabi ya yi kawance da wata kabila wadda shi ya janyo aka yi yakin fatahu maka ta'addanci aka yi wa waccan kabila su suka fara karya alkawari annabi ya ce babu zama ya sanar da ranar da zai je yaƙi a daidai lokacin ya rubuta wa ya tabbatar wa sahabbai cewa zai je ya yaƙe su ran kaza ga watan kaza shine wannan ya janyo fatahu makka to kafin mu zo wannan da aka gama rubuta waɗannan bunut waɗannan ajandodi sai sahabbai suka ga an yi zalunci ƙwarai a ciki annabi ya ce ku yi haƙuri ku cire hiramin naku mu sa kayan gidan mu yanka abubuwan da muka taho da shi mu koma sai suka ɗan ja ba su yi biyayya ba ne ba wai don komai ba sai dan suna ganin kamar Allah zai goyi bayan su annabi ya ce ku cire kayan ku suka suka suka ɗaya ni na ce ku cire mu koma kowa ya ce aski ya sai sai an fasa suka ja har sai na wuri ki ta ya rasulullah ba ka ce ka gani a mafarki ba ne a shiga ko da tsiya tsiya ba ka ce ka gani a mafarki muna ya ce da ku wannan shekarar ba na ce muku wannan shekarar daidai na ce na yi mafarki shine laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allahu aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun sahaban ce da ku wannan shekarar ba sai sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi gurin matar shi ummu salama a lokacin an taho da ita yace na umarci sahabbai su cire kayan su yi kaza amma sun ki ina jin tsoron kada azaba ta sauka gare su ba domin idan annabi ya umarci mutanensa da wani abu basi ba wani lokaci azaba na biyo baya sai ta to shawara ta yamma da Allah ai kai ya kamata ka fara cirewa kai aski suka gani za su koyi da kai sai annabi ya cire haramunsa wato tasirin kenan in mutum ya faɗi magana ya cika sai ya cire ya kira wanza mu yi masa aski ya fito kowa na ganin sa aka ce kai maza Allah ya cire harami har ya yi aski sai kowa ya cire haramin sai ya kira mai aski cewa magana ta ƙare wannan shine sulh hudaybiya daga baya aka zo ba lokacin da suke wannan mubaya'a shine Allah yace la tadir radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minan nan idh yubayi'unaka tahta shajara sanda suke maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya to jabir yace annabi ya ce wallahi ba wanda zai shiga aljanna cikin mutanen da suke wannan astaghfirullah ba wanda zai shiga wuta cikin mutanen nan da suka yi mubaya'a mutum dubu ɗaya da ɗari hudun nan la ya da kulin nara ahadun baya a ta hata shadara hadisi ne sai yana cin sai muslim ciki akwai abubakar da umar da usman kuma allah ya ce ya riga ya yarda da su laqad radiyallahu tunda allah ya yarda da su yaushe zai fishi da su ba zai fishi da su ba to saboda haka wannan na daga cikin mutanen da ake fifita su su ne a nan mala yake magana suna fifita man an faka min qabalil fatahi wa huwa sulhu hudaybiyya wa qatala ala man an faka min ba'd wa qatala akan wanda suka siyar da dukiya suka yaki daga baya sannan wa yuqaddimuna al muhajirin sannan in an zo kuma a gungun sahabbai in sun kai dubu ɗari dubu ɗari da wani abu wanda ba su wuce hakan ba kamar yadda baki ibn makhalat al-andalusi da sa al-imam shafi suka ce annabi ya bar duniya sahabbai ba su wuce mutum dubu ɗari da ishirin ba dubu ɗari da ishirin shine iyakar abin da aka ce to a cikin dubu ɗari da ishirin din nan suna fifita al-muhajirin wanda suka yi hijira a kan waɗanda suke zaune a madina alal ansari me yasa mutanen da suka baro dukiyarsu da iyalansu da matansu da shagunansu da kasuwarsu duk saboda Allah suka zo suka tarar da mutanen madina ya ce to muhajirun sun fi ansarawa daraja in jumla haka a jumlace sannan wa yu'minuna sannan halu suna sun yi imani cewa bi anna Allah qala li ahli badar Allah ya ce wa mutanen da suka je yakin badar wa kanu salasumi'a wa bid'atu ashara su mutum ɗari uku ne da goma sha goma sha hudu ko sha uku me yace da su i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata abin da kowa ga dama na riga na gafarta muku wannan maganar asalinta sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shirye zai je fatahu makadinta yaƙi fatahu maka ya ɓoye abin dukkanin ɓoyewa ana yin abin a sirranta don kasu ji labarin mutanen maka to sai wani sahabi hatib ibn abi balta'a sunansa hatibu ibn abi balta'a sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga kafiran maka yana sanar da su cewa ran kaza ga watan kaza za mu zo mu yaƙe ku tare da annabi kamar ya yada sirrin annabi kenan to sai Allah ya wa annabi wahayi cewa wani daga cikin sahabbanka wannan sirri naka na zuwa yaki fa ya yada shi amma shi ba munafiki bane amma me yasa ya haka sai annabi ya kira ya ce an ce akwai wasiƙa da aka tafi da ita aka kira sai na ali da azubairu bin al'awwan cewa wasiƙa tana gurin wata mata a daidai guri kaza ta ku same ta a gurin ta ya da zango ba ta ƙarasa ba suka tafi dandanan suka samu matar a gurin da annabi ya faɗa ke an ce akwai wata takarda da aka baki za ki kai maka sai sai ina take babu ki gaya mana gaskiya aka duba kayanta aka fayyace komai babu azubairu ya ce to tunda babu mu haƙura sai na ya ce kai wallahi tunda annabi ya ce akwai akwai ya ce ke ko ki ba da wasiƙa ko mi muke ɗaiɗai a gurin nan lallai akwai tunda annabi ya ce akwai sai ta ce gaskiya ne akwai wasiƙa sai ta shigar da hannunta cikin hijabinta sai ta zaro ta a cikin kanta sai ta ba su kuma da annabi ya ce wasiƙan nan bai ci su karanta ba saboda amana wallahi ba su buɗa ba haka suka kawo ta ya manzo Allah gata a iya abin da aka ce su ke kun mutumin yanzu ne ai sai ya duba me aka ce me aka ce shi ba kuma annabi bai san me aka ce ba Allah dai ya ce akwai wasiƙa an faɗi sirrin kasa ana dubawa min hatib ibn abi balta'a ila sanadid quraish daga hatif ibn abi farta'a zuwa ga manya-manyan ƙureshawa da wane da wane annabi ya ce ma hamalaka ala hada kai kuma ya kuma ya je yakin badar shi hatif din ya je yakin badar mutanen ku da suka je yakin badar ka tsaya ka ji mala'ika jibrilu hadisi sahihi ya zo gurin annabi ya ce ya kuke ganin mutanen da suka je yakin badar annabi ya ce muna ganin su da girma da daraja akan sauran sahabbai ce wallahi haka mu ma mala'iku duk mala'ikan da ya je yakin badar to daban yake a gurin Allah duk wanda kaga Allah ya turo shi ya ce biye ka taimaki annabi a yakin badar to daban yake wala qad nasarakum Allahu bi badarin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya taimake su da mala'iku suka zo suka rike musu yaki su ɗari uku ne da goma sha uku suka rinjayi mutum dubu ɗaya ko sama da dubu ga makamai ga kayan yaƙi su kuma ba je da niyyar faɗa ba fa ba yaƙi ya fitar da su ba babu wani makami a hannunsu sai ɗan abin da bai wuce aka ce wato silahul musafir irin ɗan makami na sunna da mutum yake riƙewa idan zai tafiya ko da shirin ko ta kwana to sai aka duba ga hatib ne sai na umar ya ce wallahi wannan munafiki ne ya manzo Allah ka bani dama kawai mu kashe shi annabi ya ce a baka san ya ji yaƙin badar ba ka ji magana baka san ya je yakin badar ba alam ta'lam annahu shahida badran wa qad tala Allahu ala ahli badar fa qala imalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum kuma Allah ya riga ya leka zukatun mutanen badar ya ga da imani za su mutu ya ce su abin da suka ga dama ya gafarta musu duk abin da za su wallahi ya gafarta musu ku yi abin da kowa ga dama na riga na gafarta muku ba wai ana ba su umarni zai su yi sabo bane ma'ana Allah na basu kamar tabbas ne ko da za ku yi laifi na riga na yafe muku to shine anan ibn taymiya yake ishara ga wannan hadisi cewa suna fifita wanda suka je badar su ɗari uku da goma sha hudu kuma sun yadda Allah ya ce da su i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuka ga dama lalle na gafarta muku to wannan shine asalin magana cewa din an gafarta musu babu shakka hadisi ne ingantacce annabi ya tabbatar da haka kuma Allah ya sadin ba wai za su abin da sai ga dama bane ba a wannan kawai bishara ce ake musu wa bi annahu la yadkhulu an-nar kuma babu wanda zai shiga wuta ahadun mutum daya baya a tahta shajara wanda ya mubaya a karkashin bishiyar nan shi malamin ji hadisi ne sahihi hadisin jabiru ba wanda zai shiga wuta a cikin wanda duk ya je wannan karkashin bishiya kama akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ne ba da wannan labari bal laqad radiyallahu anhu ai ba ba haka ba Allah ya ce ya riga ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da shi wa kanu aksara min alfi wa arba'umiya musu wajen dubu ɗaya ne da ɗari hudu ko sama da dubu ɗaya da ɗari hudu dan jabiru ya ce kunna alfan wa arba'umiya mu dubu ɗaya ne da ɗari hudu wa yashhaduna kuma ahlus sunna suna shaidar da biljanna suna shaidar da aljanna suna tabbatar da aljanna suna tabbatar da cewa aljanna ta tabbata gawa liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wanda annabi ya shaida masa ga wanda annabi ya tabbatar masa shi manzala sallama ya tabbatar da wasu yan aljanna ne kamar da Allah ya sa shi ya tabbatar ba wai shine yake cewa kai na baka aljanna ba kai wani na baka aljanna ba a annabi bai taba haka ba Allah ne zai aiko masa cewa ka ce wani dan aljanna ne yadda za ka gane annabi bai taɓa yin haka a karan kansa ba wahayi ne farko Allah ya ce wa ma yantiqo anil hawa baya magana ko ita ganin dama kai na baka aljanna kai na baka kaza a in huwa illa wahayin yuha duk abin da ya faɗa wahayi ne na biyu ai akwai ukasha ibn mihsan ukasha ibn mihsan wata ran annabi yana kudu ba yana magana sai ce mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba tambaya ba kome kome ba sun zo za a ce kuci sai annabi ya faɗi sufofinsu a cikin hadisin ya ce humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatadayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun da ya faɗi sufofinsu sai ukashatu bin misan yace ya manzala ka roƙa min Allah ya sa ni cikin su sai annabi ya ce anta minhum kana cikin su sai wani ma ya miki ya manzala ni ma ka roƙa min Allah ba to ai sa ni cikin su ba ni ma roƙa min Allah ya sa ni cikin su sai ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka da bayyana wa mutum ɗaya Allah alƙawari za a bayyana to ukasha ya riga ka sai dai kai haƙuri bai ce shi ba a cikin su ba bai kuma ce yana ciki ba amma bayyanawa cewa wani yana ciki mutum ɗaya Allah ya niya a gaya sau da aka kai kada ya ce a gaya to akwai waɗanda annabi ya tabbatar musu da aljanna tun a nan duniya suna nan sun fi mutum hamsin a cikinsa sahabbai wanda aka tattara su wayannan guda goma da ake faɗa kawai a cikin hadisi ɗaya ne yazo hadisin sa'id ibn amr ibn nufail wanda shi ma yana cikin sai na ji annabi yana cewa abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna abdurrahman fil janna abu ubaida fil janna sa'ad fil janna sa'ad bin abi waqqas bakar mata hadhihi imra'atu sauda wannan bakar matar da kuke gani abinda yasa yake baka saboda laraba matan a lokacin sun raina bakake saboda galiban bakaken su ne bayi 'yan kasar habasha da suke musu bauta to ta zo wucewa sai yake cewa wani tabi'i sa'a ta bin abi raba ala urika mar'atan min ahli aljanna nuna maka mace yar aljanna yace yar aljanna kuma yace kai ka san yace kwarin hadihi imra'atu sauda wannan bakar mata ya ki tarmi yar aljanna yace wata ran muna zaune ta zo gurin annabi ta ce ya manzon Allah inni usra fad'u Allah li ka roƙa min Allah ina farfadiya ne in daina annabi ce in shi'iti sabarti falatul janna in kin so ki yi hakuri da wannan yanayin Allah zai baki aljanna in kuma kina so zan miki addu'a Allah ya dauke miki amma ba tabbas sai ta ce wallahi na hakura ina son aljannar Allah cikin tabbas sai ta ce sai dai lakini a takasha amma idan ne farfadiyar kuma ina yin tsare su ya manzo Allah ka roƙa min Allah in daina yi sai annabi ya ce wannan kan sai ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji in kai ka tsare mata mutuncinta sai ya zanto tana yin farfadiyar ba ta tsare ci ta yi haƙuri da wannan yanayi to sai ya ce tun da haka ne ko yan aljanna ce ga kaga ya faɗa ne so da ya ji annabi ya faɗa to irin wayannan sai da malamai suka tattaro su wanda annabi ya musu shaida da aljanna to su ma suna tabbatar musu ahlus sunna wa yuqirruna wayuqirruna suna tabbatar da suna ikirari ahlus sunna bima tawatara bihi naqalu da abin da annaqalu ruwaya ta zo da shi mutawatira ba nan mutawatira ba ruwayar ahadu ba a gurin malaman hadisi ba hadisi azizi ba ba ma mashahuri ba ba garibi ba hadisin da malamai suke kira mutawatiri wanda jilun an jilun suka rawaito jama'a masu yawa suka rawaita daga jama'a masu yawa marar adadi adadin da ba zai taɓa yiwa a ce ƙarya ba ne to magana ta zo mutawatira daga sayyidina ali an amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu wa ghairihi da wasu sahabbai cewa min anna khaira hadhihi al umma wannan magana ce mutawatira daga sayyidina ali to ahlus sunna sun yadda da wannan abin cewa ne mafi alkhairin wannan al'umma mafi darajar wannan al'umma ta annabi ba'ada nabiha bayan annabinta abubakar su ahlus sunna sun yadda da haka thumma umar sai umar wa yusallisuna bi usman sai kuma su ukunta na ukun shine usman wa yurabbi'una bi ali sai kuma su hudinta na hudin shine sayyidina ali to ahlus sunna sun tabbatar da haka asali hadisin shine khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar ya magana da annabi ya faɗa kenan to ahlus sunna tun daga sahabbai sa Abdullahi dan Umar sai su ce to na ukun shine Usman na hudun shine Aliyu me yasa Abdullahi dan Umar yace mun kasance a gaban annabi muna cewa Abu Bakar thumma Umar thumma Usman thumma Aliyu wala yunkiru alaina annabi baya mana inkari yace ba haka bane sai muka tabbatar lalle annabi ya yarda da haka na fata an gane to da haka ahli suna sai ce to na ukun a daraja Usman na huda a daraja Aliyu ibn Abi Talib amma kamar yadda nake shi a ba za su taɓa da waɗannan hadisai ba in yi bayani satin da ya wuce su a gurin su number one shine Aliyu waɗannan ku ba wai su zo nan batu ko nan basiri ba arna ne ma kawai ka yadda arna ne in kuma ba ka yadda arna ba ne to wallahi imanin ka bai cika ba ma a gurin su kai ba ma musulmi ba ne wannan magana muka ce ba ƙarya ba ne duk ɗalibin ilimi ya san haka ya kuma karanta a littattafansu ba a wani guri ba kuma su ma sun shaida a littattafansu da bidiyo da kase da komai sun yadda abubakar ba musulmi ba ne umar ba musulmi bane usmanu ba musulmi bane sa aisha su hafsa duk wa'annan suka ce munafikai ne kuma sun yi ridda kuma mun ji dalilansu a kai da yasa suka kafirta su suka riddantar da su duk akan imama ne wal iyazu billah kama dallat radiyallahu anhu kama dallat alaihi al-asar kame da hadisai asar maganganun sahabbai sun yi nuni akan haka wa kama ajma'a sahaba kuma kamar yadda sahabbai sun yi ijma'i ala taqdimi Usman a bisa gabatar da Usman fil bai'a a wajen mubai'a din nan wato ba wai mubai'a waccan ba a wajen da aka yi masa mubai'a akan shi da zama shugaba abin da yake nufi a nan shine sanda annabi ya zo da suwa karara bai bayyana cewa in na mutu kai tsaye abubakar ya zama shugaba ba amma ya yi ishara ya yi nune-nune daga cikin nune-nune yana gabatar da shi sallah in baya ne sannan su masu habai ai haka ka'idar ta ce yanzu mai janyo ake rigima a kan majalisin dr ahmad ya rasu kala haddasana aka yi ta rigima shi ne kurakurai ne malamanmu suke yi kafin ka mutu kamata ya ka rika gabatar da wanda kake so ya rika zama majalisinka ko ka yi tafiya ko ba ka da lafiya ko ba ka nan to amma Allah ji kansu ba sa yi ko ba haka bane idan da suna yi to yana mutuwa ma dama ai babu jan a ta dama malam ga wanda yake tsorawa kama za ka duk galiban malaman na haka duk sanda ba sa nan sai su ce wai ba karatu kuma ba za a ɗora karatun wani ma akan shafinsu ba me yasa babu dalili su sun fito sai sanda suka dawo ko bayan wata ɗaya sannan ya zo ya ɗora ta ce wannan kuskure ne za a yi rigima bayan mutuwar kake menene a ciki ai an san ɗin wanan ba zai yi kamar yadda kake yi ba to amma saboda matsalar rasuwa ko rashin lafiya sai ka ce in bana na wani je ka rike min majalisar nan ishara sai da ke nuna insha Allah ko bana nan zai iya in ba a samu daidai da kai din ba to haka annabi yake a sallah a menene sannan wata mata ta zo gurin annabi hadisi ne sahihi sai manzo Allah yace ki dawo shekara mai zuwa sai ta ce in ban same ka zai ce ki samu Abubakar fa in lam ajidka ya rasulullahi sai fa ati Abubakar ki je gurin Abubakar kaga duk ishara yake yi to hakan ba shi da lafiya ya manzala lokacin sallah ya ce liyusalli bikum abubakar abubakar ya yi muku sallah to Allah ya sa ya rasu da amayakin Allah ya rasu aka gabatar da abubakar ya hau kujerar shi to da abubakar ya zo rasuwa shi kuma karara sai bayyana mutane kawai in na mutu umar na zaben muku ko mutane suka gamsu suka yadda to da umar ya zo mutuwa shi kuma sai ce in ban bayyana ba ban yi laifi ba saboda annabi ma bai bayyana karara ba in kuma na bayyana na yi koyi da magabaci na abubakar amma duk da haka ba zan bayyana ba sai ya ɗauko mutum shida daga cikin almubasharu na biljanna ɗin nan akwai abdurrahman ɗan auki akwai sadu ɗan abi waqas akwai talha ibn ubaidillah a lokacin abu ubaida ya rasu a wata annoba da aka yi har akwai ruwaya da take cewa da abu ubaida na da rai duk da sun ce bata inganta ba yace da abu ubaida na da rai da shi zan jagorantar in Allah ya tambaye ni ce na ji annabi ya ce li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida kowace al'umma tana da amini sakatare amintattun al'umma ta abu ubaida amir bin jarrah to baya nan ya rasu to sai ce ga aliyu ga usman suka zama su ake kira sittatun wato majalisar sitta mina shura wato kamar ne consultative assembly ne mutum shida ya ce ban yadda a sa abdullahi a ciki ɗana ba sai dai zai iya shiga cikinsu don ba da shawara amma a cikin mutanen nan da ɗalha da abdulrahman ɗan aufi da usman da usman da aliyu da wane ne ɗayan eh akwai azubair bin al-awwam akwai azubair azubair bin al-awwam yace a cikin waɗannan su zaɓi shugaba a cikin kada ya wuce shidan nan da aka zo kuma sai mutum uku sai suka fita daga takarar suka ce sun janye wayannan suka ɗora wa sai na usman wayannan suka ɗora sai na ali daga nan sai saura sai shi ma daga ƙarshe sai na ali sai janye barwa usman aka tabbata shi ne shugaba to duk wannan ya faru a zamanin sahabbai to idan ya zanto haka ne shine malam anan yake cewa lalle suna tabbatar da gaba sahabbai sun yi ijimai akan gabatar da usman a wajen mubaya'a shine wa kama ajma'a sahaba ala taqdimi usman fil bai'a ma annaba ba ahlus sunna tare da cewa ka saurari wannan magana wasu daga cikin ahlus sunna kanu qad ikhtalafu sun yi sabani sai Usman wa Ali game da Usman da Sayyidina Ali wasu ce Ali ya fi daraja wasu ce Usman radiyallahu anhuma ba da tifaqihim bayan fa sun yi ittifaqi ala taqdimi Abi Bakar wa Umar akan cewa Abubakar sai Umar to sai suka yi zabani ayyuhuma afdalu da Ali da Usman wa yafi faqaddama qaumun Usmana wace suka gabata suka ce Usmani ne wa sakatu suka yi shiru wa rabba udi ali suka ce na ali ali shine na hudu wasu kuma wa qaddama qauman aliyan wasu kuma suka gabatar da ali cewa shine mafi daraja wa qaumin tawaqqafu wasu kuma suka yi shiru ba ce komai ba sun yi tawaqqufi sun yi tawakkufi to wannan an samu wannan sabanin sai dai wannan mas'alar suka ce ba ta kai wadda za a dauke ta cikin usuli ahlus sunna ba amma daga ƙarshe ma dai manyan malamai su ibn taymiya cikin littattafansu sun tabbatar wannan sabanin ma ya kau cewa duk duniyar ahlus sunna sun yarda daga usman sai ali babu wani ja akan haka wasu ne suka yi sabani daga cikin magabata to lakin istaqarra amru ahlus sunna ka gani amma al'amarin ahlus sunna daga baya ya tabbata ala taqdim usman thumma ali akan gabatar da Usman sai Sayyidina Ali wa in kanat hadhihi masala sai dai ita wannan masala da kake gani mas'alatu Usman wa Ali wato mas'alar waye fi tsakanin Usman da Ali laysat min al-usul allati yudallil al-mukhalif ba ta daga cikin usulin da dan wanda ya saba wani zai iya cewa wani batacce ne ya bata a ko a yau wani ya ce kai ne ina ganin Ali ya fi Usman ba za a ce kadib da lalata